أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka yau muna takwas ga watan rabiul akhir hijira na ne Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya daidai da uku ga watan Nuwamba na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya. Mun dawo kan karatunmu na riyadu salihin min kalamin sayyidul mursalin. Muna cikin babin nan da yake magana akan kofofin alkairi wato kofofin da mutum zai aikata ayyuka na alkairi السابع عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راها أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راها متفق عليه النزل القوت والرزق وما يهيأ للطيب السابع حديث نبوي a cikin wannan babin da yake bayani akan ƙofofin alkhairi ko hanyoyin alkhairi anhu an samu shi daga abin wurin Allah kara masa yadda an yi nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi ya da mace Allah su fada gare shi kara ya ce man gaza ilal masjidi wanda ya sabu ko zuwa ga masallaci auraha ko kuma yin la'azariya zuwa ga masallaci أعد الله له في الجنة نزلا Allah madaukakin sarki zai ta'adar masa da wato masauki ko kuma zai ta'adar masa da abun saukar baki kullama gada auraha dukkan lokacin da ya yi samu ko ne yammaci mutabaka alaihi bukari da muslim sun haɓa kan wannan hadisi annuzul abin da ake nufi da nuzul da aka faɗa alqutu war rizqu shine abin da mutum zai ci da kuma arziki wa ma yuhayyu min zaybi da abin da ake shiryawa bako garin bako wannan hadisin an samo shi daga sai na bi wurin Allah kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya yi sabuko zuwa ga masallaci ko kuma yi yammaci zuwa ga masallaci malamai suka ce wada shi ne farkon fitowar rana mutum da masallaci ya je na ya gabatar da ibada ko ta nafila ne ko ta farilla ne la'asariya tana yi ya kama hanyar masallaci ya je ya gabatar da ibada yana jiran ko sallar magariba ta yi sallah da shi yi musu yi wa dole to duk wanda ya yi wannan dai a cikin su yake yi Allah subhanahu wataala zai tanadar masa da garan baki zai tanadar masa da arziki zai tanadar masa da abinci da zai ci a cikin aljanna duk lokacin da ya je irin wannan aiki na sabu ko kuma ya yi labariya saboda haka ma'anar tsare Allah tabaraka wataala zai bashi a abin da yake nema na arziki a cikin gidan aljanna idan ya zama haka ɗabi'a ka take saboda haka aikin alkhairi ne mutum ya yi ƙoƙarin zuwa masallaci ya zama yana yawan zuwa masallaci ko da safe ne ko da rana ne ko da yamma ne ya zama yana ta'allake da masallaci in ya zama haka to Allah tabaraka wataala zai tanadar masa wajen zama zai tanadar masa arziki zai tanadar masa abin da ake karban bako da shi idan ya samu shiga aljanna الثامن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تغترن جارة لجارتها ولو فرسا ولو فرسنا شاة متفق عليه قال الجوهري فرسن من البعير كهاتل من الدابة قال وربما السعير في الشاة آه الثامن hadisi na takwas a cikin wannan babin da yake magana akan kasaratu turuqul khair yawan hanyoyin alheri an da gare shi kala ya ce shi sai na dole ne kenan ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ta da mijin Allah tabbata gare shi ya ce ya nisa al muslimat ya ku matan musulmai la tahqiranna jaratun li jaratiha kar makwabciya ta rena abin da za ta yi wa makwabciyarta walau firistina shati ko da kofaton akuya ce wata bauta alaihi bukari da muslim suka haɗa kan wannan hadisi ƙalar jawari malar jawari ya ce firistinu min alba'ir abin da ake nufi da firistinu min alba'ir wato kofato na daga saniya ka hafirin min dabbati ya kasance kaman yatsu ne na jikin dabba qala sai ce wa ruba mas'ira bi shani wadakila kuma ana karban aronsa a cikin akuya a to anan wannan hadisin an samu shi daga sai na biyu da Allah kara masa yadda shi ma kamar na baya a yace hadisi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ku matan musulmai kar ku rena abin da za ku ba wa makwabciyar kar ku rena abin da za ku ba wa makwabciya makwabciya kar ta rena abin da za ta ba wa makwabciyarta ko da kofaton akuya ne abin da ake nufi shine idan mutum Allah ya ba shi dama an yi abinci a gidansa ko an canja miya ko an yi wani abu kama da wani abu ne wanda babu shi a gidan wancan sai gidan gidan makwabtan sannan to ana so ya mika yasa wani hadisi a cikin Allah sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an kar ku rena abin da za ku yi na aikin alheri ko da kadan ne kar ka rena abin da za ka yi in dai aikin alheri ne saboda haka Allah sallallahu alaihi yana gaya wa mata idan mijinki ya kawo wani abu a cikin gidanki kin dafa kuma abun ko da kogoto akuya ne akuya fata da kogoto amma kuna gane shi ko min kaɗan min sa ake nufi ko ya yake to ki miƙa gidan makwabta su ma ki musu ga gashi ki za su samu da tara har wani wajen a nasu lasu ke cewa idan romo za a yi to a kara romo ya ɗan yi yawa yadda za a zuba kaɗan a miƙa gidan makwabta amma kar a su da jin kanshi da abu yana tashi ya cika anguwa amma su ba su komai ba to ba a so mutum ya haka ya miƙa abin da zai miƙa ko mace mata ta miƙa abin da ta samu abin da ta daba din nan ko dan kaɗan ne kada ce wannan dan kaɗan ne mu ma mai kuka ci mai kuka ba wa yara mai za mu ba su a cikin mai kuka ci mai kuka ba wa yara mai za mu ba su a cikin da za ku ɗauka ko dan kaɗan ne kuwa to saboda haka shine malam jawhari yace firsin min al-ba'id abin da ake nufi da kofoton a raƙumi ka hadin min al-dabbati kamar farcen dabba ne wataƙila an ci an yi aron sa ne a cikin magana a wuya to ana nufin dai komin kaɗan abin da aka samu to idan dai an yi to a miƙa wa makwabci a miƙa wa makwabta amma yanzu za ka samu wani mai gidan ma idan aka miƙa wa makwabtan shi ne zai tashi a kan abu ya ce don mi za a miƙa musu abin da kina ganin sadakara saboda iya yi saboda kina da miki burge su yoyi muwa bai ishe mu ba na dan kawo kuma ki miƙa musu sai ya hau kan matar da maziwa ce don mi za ta miƙa da ne sallallahu alaihi wasallam ya ce ko mun kadan ko mun kadan din abu in ka samu to ka bayar wa wani ko ya yake yanzu ana neman taimako an ce a taimaka a taimaka misali shi kenan sai ka duba al'ummar sai ka ce ai ni yanzu gaba daya ba ku ji a jikina duk ɗari biyar ne ko dubu ne ko kuma ɗari ɗaya ne ko ɗari biyu ne ban da kuɗi kawai sai na samu zan bayar ma'anarsa ba za ka zara ba kenan shi ne ma'anarsa kar ka daina abin da nake da shi idan an nema a lokaci ka rasa ba wani nan zan masa ne zan dage wani zan ba shi kaza ka kira wani kuɗi na mai yawa ga wani adadi mai yawa za ka ba shi idan kana da dubu ɗaya kana jin za ka ba shi ɗari biyar a lokacin to wanda ka ba shi ɗari biyar ne a kan ka tafi cewa za ka ba shi dubu biyar da wani kima za ka bashi wajen saboda karka ne abu da za ka yi alheri ko kuma ai da ina da shi wannan amma ban da shi sosai ba to wa ya gaya maka sai ka wadata sai ka samu yadda kake zuwa da za ka bayar a yadda kake din abun da ka samu a cikin ka ke ka ka bayar abun da Allah hore ba amma wani sai raina yin alherin da zai yi a cikin haka sai zai bai komi ba an ce bayar ya ce a ayi bashi da yawa bari dai mu gani ai yanzu idan nan da kaza zan yi kaza yana ta nan da nan da bai bari yanzu ba gaban bai bari ba sai an alheri ya dauce shi to kai yi ko da bashi da yawa kai kar ka ki ka ce ai sai ka samu kudin da yawa ba hatta sai anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-iman bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna shu'ba fa afdaluha قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة العذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه البر من ثلاثة إلى تسع بكسر الباء وقد تفتح والشعبة قطع حتى حديث نفترى حديث من بعد ذلك بيان كثرة طرق الخير wato hanyoyin alkhairi an wani da bismillah sallallahu alaihi wasallam daga gare shi har yanzu dai sai na biro rera daga nan ta da mutala su bada gare shi kala ya ce al imanu bid'un wa sab'un lalle imani ya kakkasu kashi 70 da wani abu aw bid'un wa sittun ko kuma ya karkasu kashi 60 da wani abu shi ba kasuwa ya karkasu kashi 70 da wani abu ko kashi 60 da wani abu fa afdaluha qawlu la ilaha illallah mabibici a cikin karkasuwan imanin nan shine fadin la ilaha illallah wa adnaha mafi kasa a ciki shine ima'atul adha anit tariqi dauke datti daga hanya wal haya'u shu'batun min al iman lalle kunya wani alama ne wani yanki ne na imani mutawakkal alaihi bukhari da muslim sun hada kan wannan hadisi al-bisqu abin da ake nufi da aka ce bisqu shine min salasatin ila tis'atin daga uku zuwa tara saboda haka nan da yace mana al-imanu bisqun wa sab'un imani yana da kashe-kashe guda 70 da wani abu za a je 73 ko 74 ko saba'in da biyar ko saba'in da shida ko saba'in da bakwai ko saba'in da takwas ko saba'in da tara a tsakanin nan ke daga uku zuwa tara ko kuma ya ce a bis umo sittu sittin da wani abu to shi ma haka ko sittin da uku ko da hudu ko da biyar ko da shida ko da bakwai ko da takwas ko da tara sai ya ce mafifici a cikin alama yanki na imani shine fadin la ilaha illallah shine mafifici a cikin yanki na imani fadin la ilaha illallah sannan shi mana bi kasril ba'i ana karanta bid'u din da kasra wa wawu din ai kasra ce bid'u wa qad tubtahu sannan ana yi karanta shi da fata a ce bid'u kenan wa shuruba abun da ke da shuruba kuma qit'a yanki da saboda haka sai ce mana mabibici a cikinsa shine faɗin la ilaha illallah cikin yankin imani guda saba'in da wani abu nan ko sittin da wani abu mafifici a cikinsa shine faɗin la ilaha illallah shine babban alama na imani mutum ya faɗi la ilaha illallah shine babbar alamar imani afdalwa qawlu la ilaha illallah mafifici shine faɗin la ilaha illallah ashe duk mai faɗin la ilaha illallah mai imani ne shine mafifici a cikin alaman da yake nuna mutum yana da imani to kaga nan duk wanda kaga yana faɗin la ilaha illallah a aqidar musulmi shi musulmi ne mai imani har ma ga alaman imani mafi daukaka a wajensa shine la ilaha illallah to bayan da za a yi faɗin la ilaha illallah kuma ana masa wani gani a ce wani marar imani ne a ai abin da ake imani da shi shine la ilaha illallah sannan a cikin shugabatul iman alamar imani yanki na imani shine faɗin la ilaha illallah saboda haka duk wanda zai faɗi la ilaha illallah shi musulmi ne mai imani kuma dan ga alamar imani ta bayyana a wajen sannan sai yake mana mafi karanci a cikin alamomin imanin nan shine kauda datti akan hanya sannan yace mana wal haya'u shubatun min al iman kunyawa yana daga cikin alamar imani kunya mutum ya zama mai kunya annabi sallallahu alaihi wasallama yana da kunya kunyar da ko budurwar da za a kai da ɗakin miji ne irin wannan kunya ne amma yanzu kaga wannan karatu na nema sha wahala a wajen mu na cewar alhaya'u shubatu min al-iman kunya yana daga cikin alamar imani da mazan da mata kowa ya kuma marar kunya kowa zama shi da kunya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a wani hadisi idza lam tastahi fasna ma shita idan baka da kunya kai abun da kaga dama idan baka da kunya kai abun da kake so to yanzu mutum yana tsammani warewa ne da ci gaba ne ya zama marar kunya ya zama marar kunya ya iya faɗan kowace irin magana da yake so ya faɗa ya iya yin duk abun da ya ga dama ya yi abin da ya ga dama idan mace ce ta yi abin da ta ga dama ta zama marar kunya ta fito ta fita abin da take so da bala ta yi shigan banza ta yar tana jin kurban da ake gaya mana cewa da namiji da mace duk ɗaya ne abin da namiji zai yi mace za ta yi fiye da shi ma za ta yi fiye da shi fiye da wani abu saboda haka za ta zama marar kunya ba ruwanta kai ma za ta zama marar kunya ba ruwanka in kai wani abu kana kawaici sai ce wani hannu ba kauye ne wani bai waye ba ka san me ake yi ba da wani an bar shi a baya to kunya kuma a cikin alamar imani yake annabi sallallahu alaihi wasallam kaga bayan an ambaci cewa ga sunan alamomin imani sai aka yi tafsirin kunya aka ce kunya ba na cikin alamar imani amma za ka samu wani bashi da kunya duk abin da ya zo bakin sa zai wada duk abin da yake so ya aka tafi aka ta a gaban mutane ba zai ji kunyan Allah ba zai ji kunyan bakin Allah ba ruwa haka za ka samu mace bata da kunya duk abin da za ka zane a gaban mutane zane a gaban kowa bai dame da ba to ta rasa wani yake da imani a sannan malamai sun yi magana a kan menene waɗannan yankuna na imani da aka fara Sani Salatu ya ce yanki na imani saba'in da wani abu ne ko kuma sittin da wani abu ne ko a kai shi daga saba'in da uku zuwa saba'in da tara ko a ce kuma sittin da uku ne zuwa sittin da tara to a cikin waɗannan malamai sun yi magana cewar waɗanne ne waɗannan alamomin imani waɗanne ne to insha Allah za mu ga da karanta su mu ji kamar yadda ibn hajar al-asqalani ya kawo a cikin fatul bari sannan kuma بدليل الفارهين لطرق رياض الصالحين بشكل أن الكتاب فيما يقول على عموم الإيمان ودا gasu kamar haka yake cewa waɗannan alamomin iman da Allah subhanahu ya faɗa sun kasu gida-gida akwai ayyukan da suke kebanci zuciya a amalu da qalbi akwai ayyukan zuciya wa amalul lisan akwai ayyukan harshe wa amalul badni akwai kuma ayyukan da suka haifi jiki wanda idan kana aikata wato akwai alamun imani kenan da tare da wani yace a cikin alamomin zuciya zuciyarka da yadda za a gane akwai alamun imani a cikin ta shine za a samu mu'taqadat abubuwan da ka kudurta a cikin zuciyarka na imani da Allah da yadda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kudurorin da kai na musuluncin da kake ciki akwai aqida a ciki ka san tauhidi kenan ciki da waje kaga alamar imani wanda zuciya ke banta daya in za a yi ga mana to sannan akwai niyyar niyoyin da kai shi ma alamar imani amma a kalbu yake ba wanda ya sani ka kuma ce kana sallah kana kuma kana kuma ne kana yi ba haka bane abin da ke zuciya ka da ba abin da ke warwa da kaga alamar imani ne amma wanda ba za a iya gane shi a yanzu ba ka yi niyoyi kana ayyukan alheri kana ta mama ana ta komai da kai da duka ake alheri amma ba zan niyyar ba shi malamin imani ne da yake koyi to waɗannan guda biyu da aka lissafa sun kunshi alamomi na imani guda 24 su kuma su waɗannan guda biyu na ɗaya a cikin imani da aka ce abin da kuma a zuciyarka akwai imani billahi imani da Allah a zuciyarka kuma da ba san yaya yake ba a cikin sa akwai imani bi zati imani da zatin Allah sannan akwai imani da sifofin Allah sannan akwai kade da Allah bi annahu laysa kamithli shay cewa ba wani abu da shi wannan zuwa zuciyar da sannan ka rubuta a zuciyar ka alamun imani har yanzu cewa waɗannan dukkan abin da ba Allah ba farare ne kuma zai kare ba a cikin imanin da kai alamun imani na cikin zuciya kayin imani da cewar Allah yana da mala'iku kayin imani da Allah yana da littafai kayin imani da Allah yana da yana da manzanni kayin imani da kaddara alheri da sharri da kayin imani da ranar ƙarshe a cikin wannan kukurtawa na zuciya imanin zuciya alamun imani har yanzu kayin imani da tambayan kabari in ka mutu za a tafi ga cikin kabari kayi imani da za a tashi kayi imani da za ka koma za ka kare za ka koma wajen Allah tabaraka wa ta'ala kayi imani da hisabi kayi imani da mizani za ka za ka dora ka kan mizani a dora ayyukanka na kirki da na banza kayi imani da sirati fara duwa ga zuwa labari kake ji kawai kayi imani da shi kayi imani da aljanna kayi imani da wuta waɗannan duka alamomi ne na imani da cikin zuciyarka sannan har yanzu a cikin imani da ya kunshi zuciya alamar imani da zuciya ka yi imani kana son Allah mahabbatullah a samu Allah wajenka a zuciya ne ba sani ba sannan a samu so saboda Allah za mu da kake saboda Allah kake son ba a samu fishi fishin da kake saboda Allah kake fushi shi ma zuwa cikin zuciyar kai ba sai wani abu daban ba sannan alamar imani a kusa soyayyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cikin alamar imani sannan ka kuta cikin zuciyarka girmama Allah subhanahu wa ta'ala ba kana iya nawa da har ciki kana girmama Allah subhanahu wa ta'ala sannan a cikin sa ya kunshi yin salati wa annabi Muhammad shi wa alamun imani sallallahu alaihi wasallam sannan bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma alamun imani ne sannan da yin ikhlasi yin abu saboda Allah shi ma cikin zuciya yake shi ma alamun imani ne sannan har yanzu a cikinsa al'ikilasun nan alamun imani da ya kunshi zuciya wanda ka za a cikin zuciyarka a cikinsa akwai barin riya shi ma wani sani riya kake kowa ya kake ba da a zuciya yake to akwai barin riya akwai barin munafuci shi ma alamun imani akwai tuba ka tuba zuwa ga Allah shi ma alamun imani akwai tsoron gamuwa da Allah tabaraka wa ta'ala alqawlu sannan akwai arraja kwaɗayin haɗuwa da Allah tabaraka wa ta'ala nan kana tsoro nan kana tsammani kana tsoro kana tsammani sannan akwai shukuru godiya shi ma duwa cikin zuciya yake sannan akwai cika alƙawari Allah ne cika maka duka abin da ya faɗa da Allah faɗa ya haka yake gaskiya da kayan ka akwai haƙuri shi ma alamun imani akwai yarda da hukuncin da Allah ya maka shi ma alamun imani ne wata ke kaya ta zahiri a zuciyarka kuma kana tare mawuyi baka yarda ba kenan akwai tawakkali ka dogara da Allah tabaraka ta'ala akwai jin kai shi ma alamar imani ne akwai kaskantar da kai tawaba shi ma alamar imani ne ba ka ta hura hanci kana ta ganka kana ganin da wani bane a cikin sa cikin kaskantar da kai na ko alamomin imani har yanzu tawqirul kabir girma babba alamar imani ne shi ma ba kai daga kan babanka yi kasar ba ka ce wa kowa hula ba kowa za ka masa daidai in bai taɓa ka ba to wannan alamar imani ka rasa shi akwai tauƙirin ka ne ka girma babba alamar imani wa rahmatu sagir ka ka ji dan karami shi ma alamar imani ne na kasa da kai ba ka zama wata mala'ika ba kana ganin su ka ta bada ne kana gurgurewa kana cin yare kar ka zama haka na kasa da kai ya zama kana tausasa masa akwai yanayin jin kansa a wajenka babbar ka kana girmama shi duk alamun imani ne barin girman kai alamun imani ne barin jiji da kai ujubu alamun imani ne barin hasada alamun imani ne kare zama kana ibadu amma hasada ta cika ka wani abu yana samun wani hankali kai tashi ka gagara bacci ka je ka ce a yanzu wannan nan ka bana kana lazimin sa to kaga babu imani kenan akwai kuma bari hikdu abin da za ka kudura a cikin zuciyarka mummuna shi ma sannan akwai bari jin haushin mutane ko bari bishi shi ma alamun imani kare zama kullum kana cikin bishi kana cikin ba da rai to waɗannan abubuwan duka alamun imani ne amma wanda suka kunshi zuciyar mutum a zuciya suke daga ana so duka cika sannan bayan waɗannan akwai alamun imani amma su a harshen suke a harshen suke to akwai halaye guda bakwai shi kuma a cikin su na ɗaya shi ne a talaffuz bi tauhid alamun imani ne wani yake imani ne ka bayyana kalmar tauhid ka wani la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya nuna kana da alamun imani kenan sannan akwai tilawatu karatun qur'ani shi ma alamun imani in ba ka yi to imanin akwai tambaya ciki ka rasa da alamun imani sannan akwai koyon ilimi ilimin addini kana koyonsa sannan kana koyarwa shi ma alamun imani amma kana zaune ba karatun addini ba karantarwa kana zaune haka kawai to ka rasa wani cikin imani in ba ka yi goma da iya ciki sannan akwai addu'a kana roƙon Allah da wani kwarara cikin damuwoyinka shi ma alamun imani ne sannan akwai zikirin Allah shi ma alamun imani a cikinsa za a samu tuba zuwa ga Allah istighfari sannan da barin wasanni kar ya zama kai kullum cikin wasa gaye akwai za ka gida wani zuwa zani don ya zama ka to ya rasa wani yake da imani idan ya samu wannan yake imani to zai zama kai wasa kowane lokaci ba sannan har yi waɗannan su ne suka kunshi abin da shafi baki wanda baki ka zai bada akwai alamomin imani wanda su kuma jiki ne da jikinka ne za ka bayyana su a jiki za a zama to su kuma sun kushi wato alamomin guda talatin da takwas su alamomin imani ne amma na jiki ne da jiki yake ganin su a cikin su akwai wanda yake banci abin da za a iya ganin sa da idanu a rashin duniya a yakawa guda a ashirin da biyar a ciki na ɗaya shi ne akwai tsafta tsafta alamun imanin nan tsafta a ma'anan tsafta na jiki haka sai kuma tsafta na zuciya idan mutum zama kalami bai rasa wani yanki da imanin a cikinsa za a samu nesanta da najasa kar mutum ya gabari da ci a jikinsa najasa tana tare da shi yana yin da ta zai dage da cikin sarkin sa alamun imani akwai boye al'auran sa alamun imani mutum ya boye al'auran sa alamun imani amma yanzu mun koma bude al'auran mu muke yi mace ta fito ta bidiyon kanta ta nuna yadda jikinta yake shine ta burge karkar ku ne yake da imani ko namiji ya wani shi zan banza da za a gan shi mace za ta ganshi da gane ya lalle ba shi ma ga shi ga yadda yake jikin da yake ya rafa da yake jikin ma da me yi da me kallo duk Allah ya lauce su saboda haka mutum ya kiyaye kansa ya iya goya da aurensa a kowa ba inda wasu kuke ce gaba yana da aurensa babu والذين هم من فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين wanda suke kiyaye farjojinsu sai daga matansu ko abin da ko kuma goyonsu to matar taka iyalin naka ba ce ka tobe tsirara ta zaka gaba tana kallon ba matar taka akwai malamin da suka ce ba za a yi wannan ba iyalin naka balle wani haka kawai ya zama ka namiji ne sai ka fita laura kawai daga laura ka zauna ai namiji ne da muka sai ne ai in yarko yake mace ne take ce kayan kike zauna ai wani ai kuma mata ne a wani sai ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba ya daga wannan ba ka boye al'auran ka agowa sannan alamun imani har yanzu yin sallah na farilla da nafila shi ma alamun imani wani yake ne imani sannan da fitar zakka shi ma alama ne na imani an yi noma an samu abin da aka samu a fitar zakka yanki ne na imani ba a ƙi a fitar ba saboda ka lalle yana da kyau mu yi ƙoƙari idan amfaninka ya dawo ka fidda zakkan nan ka bayar yanki ne na imani sannan ka bincika ka gane cewar yaushe ne ne abin da kake nomawa ya kai zakkan da za ka fidda zakka kar ka zauna kana biye cewar bai kai ba bai kai ba kana biye cewar bai kai ba bai kai ba a cikin haka sai ya kai din goma ga fitarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana cewa kamsatu ausukin ne yake kaiwa a fitar zakka ausuki biyar malamai suka ce ausuki biyar din nan kowane ausuki guda daya 60 sa'a ne sa'i 60 ne saboda ka sa'i guda daya kuma shine mudun nabi guda hudu sannan sai ka je ka duba ka gani mudun nabi guda hudun nan a irin kwano ku kwano nawa ne kwano ɗaya da rabi ne ko kwano biyu ka auna ka gani ka gani ka gani mudun nabi guda hudu ka auna shi ka gani kwano nawa ne a irin kwano kwano biyu ne ko kwano ɗaya da rabi ko kwano nawa ne ko kwano ɗaya da gwamnati guda na ka lissafa abin da ka samu sai ka fidda sa'i sittin sa'in sittin din nan sau biyar za ka yi abin da ya baka shi za ka fita zaka ciki kama yanzu wani nasa ya kayi ya kai fitar wani sai ce a ai bai kai ba ai sun ce bai kai ba bai taɓa zuwa ta bayawa ba ku za ka kawo to wani ya rasa wani yake da imani ana so mutum ya ba da zaka wani yake da imani fakun riƙari ya yanta bawa idan ya nemi a yanta yake da imani ya ba da kyauta yanki ne na imani kai zama marubaci baya kyauta ya rama wani wani shubatun da imani in ba ba da kyauta a ciki alamar imani akwai ciyar da abinci ba kai abinci ka iya kai da kai zai iyalin ka ba ka yi ka taimaki wani kana ba shi abinci shi ma alama ne na imani ka girma bako alamar imani ne ka yi azumi na farilla da na nafila alamar imani ne ka yi aikin haji alamar imani ne ka yi umara alamar imani ne ka yi tsawafi idan ka je aikin hajji ko umar ka mai da hankali akan yin yawan yin tsawafi alamar imani ne ka yi itikafi itikafi da ake yi a cikin ramadana alamar imani ne ka nemi da lafil qadri a kwanakinsa a cikin wata ramadana alamar imani ne ba ka tabbaci ka ce Allah samu dace da daren ba ya dame ka kana muka samu da daren alamar imani ne sannan ka gudu da addininka idan inda kake ba za ka samu dama kai addini ba alamar imani ne a cikinsa akwai kai hijira daga garin da kake garin kafurci an hana kai musulunci ga kowa ne gari alamun imani sannan ka cika bakacin da kai alamun imani ne ka yi alkawari wa Allah za ka masa aiki ibada iri kaza in ya biya maka bukata sai ya biya maka ne to ka cika alamun imani ne sannan ka yi kokari wajen cika wato rantsarin da kai idan da ruwa za ka kama ka shi ma alamun imani ne idan ka fara ta kama ka ka cika ka yi alamun imani sannan kana a cikin alamomin imani na akwai abun da kuma yake banci bi kana bin yadda a cikin basu zama yi a cikin su ya ce akwai a ta'afu binika sauƙaƙawa a cikin aure alamun imani kaga yanzu wannan kan alamun imani za ta da kama samun shawari alamun imani ne sauƙaƙawa a cikin aure za a zuwa auren namijin mijin yana son aure mace tana so amma an mananta sai ya yi kaza sai ya yi kaza ba Allah ne ce wannan abu duka sadaki ne aka ce kawai da shaidu da siga da za a yi amma sai a zo a sanya abubuwa masu masu wahala sai a gagare su aure to a sauƙaƙa cikin auren alamar imani sannan ka tsaya akan haƙoƙi iyalinka alamar imani ba kana da matar ka wacce ta je ta san yadda za ta yi ba kai sunan ka miji kawai amma in gari yawa ita za ta yi abin da za ta ci ita za ta yi hidin mun kanta ita za ta yi gobe kai da sunan ka mijin ta to ka zo ne yake da imani in akwai alamar imani a wajen ka za ka yi kokari ka nema mata abin da za ta ci ko iyalan za ka nema mata abin da za ta ci sannan yin tarbiyya wa 'ya'yanka alamar imani ba ka bi ya ka musu yadda su ga dama su ba mutum ne yana da ƴaƴansa amma bai san mani suke yi ba ƴaƴansa ne wanda su suke ciki ba ɗanka ne gari zai waye baka san me zai yi ba har dare ta yi baka san ina yake zuwa ba baka san in yaje me yake yi ba baka san yaushe yake dawowa ya kwanta ba ba ruwan ka da tarbiyyar ba ruwan ka kai ka aje su kawai shi kenan ba ka rasa ne yake da imani in imani ka yana nan dole zaka bincika ka je dankan nan yake ciki saboda ka tarbiyyar yaya yana cikin alamun imani kar ka basu kara zube annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati duka kuma su kiyo ne kuma kowa sai an tambaye shi akan kiyon da aka bar shi kowa sai an tambaye shi saboda haka kar ka bar iyalanka su zauna haka kawai sannan aka ce mana har yanzu cikin alamun imani akwai tsara zumunci alamun imani kar ka zauna ba ka tsara zumunci yan uwan ka je musu ka sada zumuncin su alamar imani ne sannan har yanzu wa za su sada yin biyayya wa shugabanni alamar imani ne kar ka wadan tawaye kana biyayya wa shugabanni alamar imani ne sannan wa riqu bil abid tausasa wa bawa da an zo a zamanin bayan kenan in kana da bawa ka tausasa masa malamai suka ce ma'anarsa shine su kuma shugabannin su tausasa wa talakawansu shi ma alamar imani su in suka rai ba ka taɓa zamun su kuma sun rasa yake ne ba sannan bayan nan ya ce mana har yanzu a cikin alamun imani shine a samu wanda ya zama jagora a cikin mutane amma kuma yana fara ta'adalci shi ma alamun imani kada zama jagora yana jagoranci ya ce yanzu ya zan yi adalci tun daga saman can wane facece wane ya ɓaci wane ya ɓaci wane ne yanzu da mi zan gyarawa mi zan gyarawa saboda kawai kawai za a yabo a yabo a idan ya tsara an dora ka jagoranci akan jama'a kai iya kokarin ka iya matsayin kan kai alanci alamar imani ne karka ce a yanzu da ka wara alanci ma ba zai yi wajen ina za ka wara alanci mutane ba su da kirki kai kudin goro a mutane kai kudin goro da shugabanni ka ce babu babu da kirki kai ma sai ka zama irin su a a kai kokari cikin abin da aka baka sannan mutum ya bi jama'a ya bi jama'a nan abu tare da shi ba yana wayewa gefe ba shi ma da mai bane kada mutum abin da za a yi kai sai an gama kake zuwa kai naka ko kuma ana neman zuwa a zuwa yi gaba da kai ba za ka zuwa kai naka za ka yi to kada zo ne ki ne ba sannan yin biyayya wanda suka zama ulul amri a kanka na dole ka shugabanni ne a kanka a a masallaci ne a gida ne a anguwa ne ya zama kana masa biyayya in ya ce wannan shine jagora cikin abin da ake doka masa biyayya a ciki amma yanzu kaga duk jagororin baya musu biyayya musu na limanci ma limami na ma a rika zage sa kullum ana hakaran sa yana jan ku sallah kuna tsiri ne masa don haka yana yana kokari ya zo ya jama'a sallah wanda ga mutane kullum haushin su suke ci kuma ya zo sallah ma za ka yi niyyar bin liman to kullum amri a cikin komai kamar da biyayya alamun imani ka daidai tsakanin mutane alamun imani ne kare zama kai kana kokarin farraka su ne kullu kai kokarin daidaita tsakanin mutane a ramin imani a cikin sa akwai ya kan waɗanda suka zama khawarij idan ka shiga waɗanda suka fita ba sa bin hanyar Allah ba sa bin hanyar Annabi sallallahu alaihi wasallam a yaƙe su kai ma a yaƙin da kai in a zo wannan lokacin alamun imani sannan ka kauda zalunci a hannun azzalumai kana da iko shi ma alamun imani sannan kai kai taimako cikin yin biyayya wa Allah shi ma alamun imani ne daga cikin sako wani da kyakkyawan aiki da hani da mummunan aiki shi ma alamun imani ne sannan sai da haddodi alamun imani ne mutum ya yi da laifin da za a masa haddi a masa haddin alamun imani ne kana da ikon da za a zartar da wannan hukunci a kansa sai ka ce ai yanzu kasar ta bace ai me za a yi kawai a san yadda za a yi a yabe masa sai a ki a yi akwai abubuwan da ba ba ba hukuk ne wanda sai an kai wajen shari'a ba wanda za a iya yanke su amma ya wuya zo da hannunka sai ka bari abu ya lalace kana ki kana gani wanda kai ma za ka iya zartar da wannan hukuncin to in ka bari ya lalace ka rasa wannan alamun imani sannan da jihadi jihadin nan kowane kala na takobi ne ko kuma na zuciya ne shi ma alamun imani ne sannan a cikin alamun imani akwai al-murabata shine kare kasa ko kare gari shi ma alamun imani ne yanzu ana cikin yanayi a ce a yin abin da ba ya tafa ba kwanakin bayan nan a ce wasu yara sun zo sun damu mutane sun hana su sakewa idan ka fito za a kare ka a face wayanka a yi menene to al'umma sun haɗu su yi kwamitin da ake yin kwamitin nan da ake yi don su kare kansu ka ba da gudunmawa a yi wannan abu shi ma alamun imani saboda ka kun mura ba da kanku alamun imani ne shi ba ya yi wata tina abu musbiru wa sabiru wa habiru haka Allah bara ku kare kanku ko kasance kare masu kare kasan nan shi ma alamun imani ne ba za a bar kasar haka ba ko gari ne ba za a bar shi haka ba amma za ka samu kowa sai maslahan kansa yake zuwa ba idan an taba ka yanzu kai aka taba saboda ka take a zuwa komiti a cikin da za a yi magani masu sata ko masu sata idan ba yi ba na a gefe in an ce ka zo a yi suka ce a kai baka ji ba saboda kai bai shafe ka ba to gara ba ne ki da imani sannan alamun imani har yanzu akwai cika amana alamun imani an baka amana ka cika amana nan da aka baka kaga wannan ma muna da rauni mun rasa wannan alamun yawanci mutum yanzu za ku yi abu da shi ku yi alƙawari da shi ka ba shi amana ya ci ci amana ba zai ce ma ya ci ci amana ba ruwansa kuma bai yana jin bai komi ba ya raba ne ki da imani sannan da a ce lokacin da aka zo yaƙi ne ana ba da kumusi na daga abin da aka samu na cikin yaƙin shi ma alamar imani ne sannan cika bashi idan aka baka alamar imani ka zo ka samu ya baka bashi kun yi da shi za ka dawo da kudin lokaci kaza to kamar wasu da kudin a wannan lokacin da kuka yi alamar imani ne cika alkawari amma yanzu mutum ya baka bashin kudi ya zama makiyinka da kuna kai sawa sai ku daina saboda kai da tabbai kudin sa in ka gani sai ka canja hanya sai ka fara bata rayi kuma kudin sa ne a hannunka to shi ya yi kokari shi kuma ya cika to ya samu ne shi da imani idan ya bar shi to bai zama wani alamun imani ba girma makwabci alamun imani ne kyakkyawan mu'amala da mutane alamun imani ne kada zama ana tukun kanka cikin jama'a ka da mu ruwa kar ka zama haka alamun imani ne wannan sannan kuma hada dukiya ta halal alamun imani ne shi ka hada dukiya amma ta halal alamun imani ne kar ka ce a za a yi kuɗi su samu ta ko ina ka samu kuɗi kawai ba ruwanka halal ne haram ne shubha ne me yake kai dai ba ruwanka ka samu kudi kawai ta koya ne da guri to gara da wajen gida imani idan akwai alamun imani a wajenka in aka baka kudin ma sai ka dage ka tantance halal ne ko haram ne ko shubha ne sannan ka ba da dukiya a cikin haƙƙinsa ka iya ciyarwa ka fitar da dukiyanka bayar shi ma alamun imani kada zama ka samu na halalle amma ba za ka yi infaki ba za ka yi ba ga wani sai dai ka ta rikewa ga wanda ya kamata a taimaka musu da abin da ya kamata ka yi ka gagare an ba ka ajiyar kuɗi kenan ba za ka yi tawa ba to ka rasa doki ne imani sai kana iya fidda haƙƙin cikin dukiya sannan alamar imani ne kar ka yi albozaranci da dukiyanka Allah baka dukiyar ka zama bazzari wala tubazzir tawbira haka Allah tabaraka ta'ala ya karbu yi alwaranci yin alwazziri na kanu zuwa da shafi me alwazaranci to yana cikin mutanen shedan kenan saboda haka mutum da yin alwazaranci ba ce yasa alqur'ani yace mana a wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuka wala tabsutha kullal basti karka nada hannunka ka kama haka ka nade hannunka ka hada da wuyanka wani kawo warda kar kawo a yi aika ba za ka yi yawo sannan ba za ka su za kulla albarki kar ka sanya muku maka ba daya ka ce fitarwa a ka yi daidai wa daida abin da ya kamata kai wal israf ba a son mutum ya ta wuce iyaka shi ma alamar imani a cikin dukiyarsa ko a cikin abin da yake yi sannan alamar imani har yanzu mai da sallama idan mutum ya ce maka assalamu alaikum ka ce masa alaikum salam kare da sallama ka bata da assalamu alaikum ka ce mhm ka tura ka tura masa karka zama haka kana mai da sallama ya maka alamar imani ne wannan sannan wacce mutu al'adu idan mutum ya hashtawa ya ce alhamdulillah ka ce masa ya rahamuka Allah shi ma alamar imani sannan ka kauda cutar da mutane karka cuci kowa shi ma alamar imani ne sannan barin wasanni alamar imani kowane irin nau'i inda suna sa wasa ka bar shi ba ka yi ka samu ne yake imani sannan sai na ƙarshe da hadisin da ya gaya mana shine imatatul aza an tariqi ka kauda datti daga kan hanya alamar imani to wannan idan ka tsawa sune alamomin imani guda 69 na wanda sallallahu alaihi wasallam ya ga mana cewa shi wannan hadisin cewa al-iman bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna shu'ba imani yana da kashi-kashi gida guda 70 da wani abu ko 60 da wani abu to anan ibnu hajar al-asqalani a cikin bukhari bari ya kawo guda 69 wannan dukkan alamomin imani ne na ɗaya shine wani la ilaha illallah na ƙarshe kuma shine imatatul adha anit tariq ka kauda da shi kan hanya sannan malaman suka ce suna iya kaiwa in kalli saba yanzu da muka lissa ba din nan zaka ga sun kai 70 da karatun mu yana da tunda ya fara 60 da tara ko 70 da tara tun da mu gudu yana daukan daga uku ne zuwa tara to duka an kawo su guda 60 da tara din guda 70 da tara din waɗannan duka idan ka cika su shine ka cika imani cikakke kenan ya cika cif cif imanin ka kuma na son mutum ya cika gaba ɗayan su mafi daukaka a cikin shine fa lillahi la ilaha mafi kaskanci a cikin shine kawai da cire kan hanya sai abin da aka lissafa din nan waɗannan abubuwa da aka lissafa duka saboda ka alamomi ne na imani Allah tabaraka ta'ala ya ba mu ikon cika su albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da muka karanta dai ya da mun dan sa abin da muka kuskure ya da Allah ta'ala albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه فقاتل بما صبر الناس بحق الحق وهذه الى صراط المسلمين وعلى اله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين